أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar sudu a nan masjidi sabilul huda gawan katare inda muke gabatar da littafi na muwadda na imam malik dan anis rahmatullahi alaihi da fatan allah ya muna muwafaka a bisa abin da za mu karanta yau muna ranar sudu 21 ga watan jimadar ula shekara ta 1446 wanda ya daidai da 23 da watan 11 2024 miladiya muna da cikin kitabun nikahi muna a tunda muka ci aishewa waɗan littahi-littahi ne shi ma waɗan littahi-littahi ne muna cikin littafin aure a cikin waɗa kitabun nikahi a cikin littafin aure na cikin waɗa zan mu tashi babi na na sha uku zan mu tashi babi na sha uku na cikin kitabun nikahi babi na sha uku shi ne ce babun ma ja a firrajuli yamluku imra'atahu wa qad kanat tahtahu fa faraqaha to kai ha dai na za ku ne inda dai mata shi imra imra ne dai dai zo amma mai dai da aure ne dai kenan cikin baban da muke zancan aure ne muke zancan aure kuma yanzu mu gangaro zancan kuyanga baiwa aura baiwa ko kuma ya baiwa ne hukumce-hukumcen da yake hawan iya na aure to shi ma na hawan baiwa can ai mun ga can iya wa an tajima ubai na ubatai ne ba a yi ba a kama kaza to duk wannan ya hau baiwa ko bai hau ba to wannan darasin ne yau zai a kan bayi yana a wancan satin mai gani a kan yanzu duniyar mu ta yanzu duniyar mu ta yanzu malamai na zamani sun yi ittifaki a bisa babu yanzu ba ka je wata so ku yanga a wata gari ka yi mu'amala da ita ka ce ku yanga ce babu ku yangu malaman duniya ce itifaki malaman duniya ce itifaki a yanzu babu ku yanga sai dai kuma daga cikin malaman kuma sun tafi a kan inda kwai inda yake da kwai ta ka iya zuwa ka yi kafara ai da inda ake kafara ka yadda ku yanga ku kai ne inda kwai kamar kai ba ka siya ba kai irin mu'amala da ake na zamanin jami'a amma dai in gani kuma waɗanda suke da koyan gai in ka fara ta kama ka malaman suka ce kuma ka iya zuwa ka saya ka yadda ta don ka hana abu mun gane ittifaƙi malamai yanzu suka yi babu babu kayarwa kuma daga cikin malamai sai suka ce amma dai in ka fara ta kama ta inda inda ake yan dabawa ko baiwa kenan ka yi ka iya saya don ka yi don ka yanke sai da shi siyasar musulunci ka lura tun ma zamanin annabi yana tafiya ne na ya hana bautar nan tun da wannan zaka komi zaka ji ana kakora ka ba an kai ka ba zihari kai ka ba da kafu kai bai ka yadda da baiwa kai kaza kai kaza in ka su musulunci zaga ya biyo hanyar bautar da kanta ta tafasu da kanta to karatu da zan yi zaga yanzu kamar in muka je karatun bayi ne da kaza ba zamani ne mutum zai ga ya almara ki aiki kenan sai mu bishi dai sama sama muna kudu hukuncin dai eh tun da zuwa zamanin kwangu ne zai ga can za mu yi tare baya wani zai ga yana mara ce ma ki ana bai wa ka sai ka gama ta da wani ce ba ka yi ba kaza to sai ka wannan babun na sha aku yace babun babi ma sha a abin da ya zo fi rajulun a cikin mutum yamliku imra'atuhu wanda ya mallaki matarsa wa kana tatahu ko matar tashi ta kasance can tana ba kalkashin shi fa farakaha sai rabu da ita ya zaka fazawa ba rajulun mutun yana mallakai wa qad kanat tahta kuma hakika ta kasance tana kenan tana aure da shi fa farakaha sai rabu da ita hausa ko domin gidi gidi a'a mace ta sauya istaci istaci da ta sauya wannan daga kuyanga daga baiwa ka ce ta zama iya ai kana iya auren baiwa ana iya auren ta ana iya auren baiwa to ka auri baiwa to daga ba kuma sai aka yanta ta zama mai ya ai ta sauya ta sauya ta sauya istaci ko to shi ne zama mace kenan kamar daga baiwa ta koma ya ko daga to shi ne jawabi ne shi ne ce ma ja a fi rajul abin da ya zo a kan mutum ya mallaki matarsa kuma matar tashi wadda ya mallaka yanzu wa ƙarƙani ta hata wuda tana ba fara ka sai rabu da ta ruwa ya mukan ta ta baka tarjama babin da yake ne sai mun karanta ruwa ta ɗaya ta biyu sai gane ka babu abin da yake ne sai ce
حدثني يحيى عن مالك ubaidillah ya ce yahayyan laisi ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab az-zuhri muhammad ibn muslim shehun imamu maliki عن أبي عبد الرحمن daga abi abdurrahman
عن زيد بن ثابت daga sahabin manzan allah zaidu dan sabitu katibin manzan allah sallallahu alaihi wasallama zaidu ya ce أنه كان يقول zaidu dan sabitu ya kasance yana cewa في الرجل a cikin mutum ga kanan يطلق الأمة ثلاثا a cikin mutum yana aure da baiwa kana aure da baiwa kenan firrajul a cikin mutum yudan lukul ammata salasan yana aure da baiwa sai ya sake ta saki uku to ثم يشتريها ya sake ta saki uku baiwa ce dama sai mai gidanta wajen sayyidu ha sai ce zai sida ta sai je shi kuma sai ya saye ta kaga sau isa sun gane jika إنها لا تحل له to wannan baiwa bata halitta a gare shi ba حتى تنكح زوجا غيره har sai ta auri wani miji wanda ba shi ba me yake ne asali ita baiwa baiwa kuyanga sadaka ai zaka sai da ita bi milki ne ko bi milki ne ba sai da aure ba amma malaka ta imani ko ba sai da aure ba zaka sai da baiwa to wannan a- ka auri mata ka auri baiwa ne ka auruwa baiwa to da ka auri baiwa sai ka mata saki wanda ba komai ka mata saki uku da kamar take uku ai inda ya ce sai ta yi ya hatta ta ga zaujar yawa to kawa bai wannan saki uku kun rabu da ita sai ko mai gidan baiwa ya ce zai yi a zai sai da ta sai ka je kai ka sai ta to kai kuma kai mai baiwa ai baiwa mallaka ka ce mulki lebe ka iya saduwa da ita tun da bai mallaka ka ce to a in a wannan ka iya saduwa da ita sai zai da ya ce mi la ta shindu lahu ba za ta halitta a gare shi ba har sai ta auri wani nauyi daban mu kun gane mun gane a'a mutum ne ko moce fi rajulun ya talaku ammatan salasa mutum ne ya saki matar shi amma dai matar baiwa ce ya sake ta talak uku mun gane wannan to ya sake saki uku wannan ai ba ya ce baiwa ce ko to ta kuma gurma sayyiduha sai da gurin sayi mai gidanta mai ita sai mai gidanta ya- ya saida mai ita sai shi- shi miji he miji sai su ta ai su bayi ai tuba o tashtari sai da sai to kenan sai mai gidan sai so ta to da ya sota ai a ka'ida bai waka ka iya tabanta bai mulki lebe to da ya sota ya iya tabanta to sai aka ce la ta hillu lahu ba za ta halitta a gare shi ba ta tanke zaujen gaira har sai ta yi wani aure ita bai wani mun gane idan da wani ai tarjama ba bai cewa ma ji a fi rajulu yamluku imra'atahu yake mallakai matarsa wa karkana ta hata wutana karkashin shi fa faraka hayra bai ta kenan ai ita bai wa asalin matar shi ce shi mutum sai mata saki nawa uku da ya kuma ta saki uku tana gurin mai mai gidanta kuma sai ya shi wannan miji hallo ya saye ta kenan can kuma da lokacin da yake aure ta ya mata saki uku kenan ya iya rike ta ya sa da ita bibir kilemi sai zai da ce hatta me yawa mun gane masala ta uku sai ta biyu
وحدثني عن مالك eh abin ya wani kuma ka shiga wani maudu'i daban ai aure aka ce kenan ai aure aka ce kenan sai kai ta ba ya ya aure ta ne eh kamar kai wani yana da baiwa ne ka aure baiwa da ka aure baiwa a matace ka aura ka aure ta da ka aure ta kuna zama da ita sai ka mata saki nawa uku mata kace kuna zama lafiya ce ka mata sai ka mata saki uku da ka mata saki uku nan kenan a ka'ida in diya ce ai baka imaido ta sai wani aure da ba to da kai ka sake ta sau uku kuma mai ita sai ce zai sai da ta yi kaje ka saya a ka'ida inda wata ce kaje ka saya da wani ba ita ba ai ka iya rike ta bi mulkin yamin kenan shi ne ce ba za a iya rike wannan baiwa ba bi mulkin yamin hatta ita matan kai zaujan gaira mun gane mana a kai tare ba ba ka hau kan sijan ma ina ka bai ba sijan ba ka hau kan sijan ba a zai ce jika وحدثني عن مالك أنه بلغه yanzu ga kaka ga kaka sufiyan sai ka aure baiwai sufiyan amma ta sufiyan sai ka aura ka gani kenan da ta saki kenan an wuce guri kenan tunda ka aure ka mata mata kace kuna zaman aure da ita sai kawai ka mata saki nawa uku da ka mata saki uku ina mai gidanta sai ta zo gurin sufiyan ko to sufiyan ce zai sai da ta kuma sai kai ka je ka sai ta to su ko bai ai ana taba su bi mulkil yamin to anan ka iya taba ta bi mulkil yamin A- ba zan tafi da ki ba ki bi musa sai ce
وحدثني عن مالك أنه, ubaidillah yace ya hayyan laisi ya bani hadisi daga malik dan anis labari ya iske shi أن سعيد بن المسيب sa'id dan musayyabu وسليمان بن يسار da suleiman dan yasa wannan su biyu duka suna cikin fuqaha saba'a na madina garin manzo waɗanda ake ce musu fuqaha saba'a sa'id bin musayyab da suleiman bin yasa malamai bakwai na madina wanda ake musu inkiya da fuqaha saba'a wanda duk mafi yawan ilimi daga gurin su aka doko suka ce ne سئل عن رجل su ila alif tasadiya an tambaye su su biyu dawa dawa sa'id bin musayyab da to me aka tambaye su عن رجل زوج عبدا له ar-rajul جارية.
wani mutum namiji gana jika نعم زوج عبدا له جارية فطلقها shi العبد wannan mutum gana mala ya sani yana da baiwa فت- to sai mi فطلقها jika dan mu rika da pratik dan mu gane زوج عبدا له to yana an rajulun zawaja abdalahu yana shi rajul in gana kuma rajul yana da mi baiwa جارية jari ta baiwa da yake ku yanga فطلقها العبد a a zamu da lalla an rajulun aka tambayi Suleiman bin Yasar da Sa'id bin Musayyib aka ce mutum ne ga yana yana da wa jariya ku yanga wannan ku yagai sai ya aurawa bawon shi mun gane mala ya tsaya da ku ya- yana da bayi yana da bayi ko sai doko tona mai da ko sai doko mai bai washi ya aurawa bawon shi mun gane wannan ko kenan shine an rajulun zawaja abdallahu jariyatan to sai aka yi mai
فطلقها العبد بتة sai shi ba wannan malam ya sai sai ya saki wannan baiwai saki yankiki wanda ba kuɗi to ثم وحبها سيدها له bayan kwana biyu sai shi malam ya sai sai ya ba bawan kyautar baiwai shine summa wahabaha sayyidu halahu sai mai baiwai sai ya ba bawan kyautar ta yace na ba kai ta kenan mulki ne ne ya kuwa gurwa gurin wannan bawa wanda wanda ya sake ta to فهل تحل له بملك اليمين to ta halitta gare shi ya rike ta sadaka eh
فقال sai suka ce su biyu لا تحل له ba ta halitta a gare shi ba shi wannan bawa na mala yasir حتى تنكح زوجا غيره har ita ma sai ta yi auren wani namiji daban mun ga idan ya huto wani ta huto irin zabi ne ya dai nan bawa ne ko ta huto sai ya ce وحدثني عن مالك ya ba na hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه سأل ابن شهاب imamu na malik ya tambayi shehun shi muhammadu bin muslim imamu zuhuri ar-rajulin akan wani mutum kanat tahtahu amatun a ƙalƙashin shi da kwai baiwa mamluka wadda ake mallaka ta kenan yana aure da baiwa To.
fashtaraha to yana aure da ita fashtaraha an yi auren tana matsayin muje an yi auren tana matsayin baiwa to sai aka yi mai
fashtaraha sai sai ta
wa qad kana talaqaha wahidatan amma dai can baya da kai saki ɗaya tsakankanin su dan kana da baiwa da ka sai ta babu zanta wani aure ta kowa baiwa kenan shi wani yana da baiwa sai sai ta yana aure da baiwa sai sai ta da ya sai ta amma dai a can baya ya mata saki nawa guda to faqala sai faqala sai ibnu shahab ya ce imam zuhuri tahillu lahu bi mulki yaminihi fa hal tahillu lahu bi mulki yaminihi ta halitta a gare shi ya rike ta da kamar sataka ta halitta a gare shi malam ma lam yabutta talaqaha a kun sakin da yi ba yankakken saki ne ba saki uku ne ba
fa in batta talaqaha in sakin da ya mata yankakken saki ne saki uku ne fala tahillu lahu bi mulki yamini to bata halitta gare shi ba ya mallake ta ta zama to sadaka shi hatta tankiha zawjan ghayra har ita ma sai ta yi auren wani namiji daban to hudo matsalar nan buga misali tilla tilla eh mutum da yake aure da da- da baiwa ko a yana aure da baiwa fashtara ha sai sai ta to dai sai ta to amma dai can ya mata saki saki guda kenan yake tana gida ma wasu saki guda ko kuma yanzu ya zo ya sai ta amma da kwai saki to a fa hal tahillu lahu bi mulki yamin ya iya rike ta sadaka ta mallaka da mulki yamin sai ce take sai shi imam zuri ce eh tahillu lahu bi mulki yamin da halitta ya rike ta kwarkwara shi sadaka shi amma ne yasa ku dice ko ma dai ya fita da rafa a kun saki ne bai zaman to ba ya kike saki ne shi da saki uku to in saki ya kasance uku ne wa fa in batta talaqu hawa fala tahillu lahu bi mulki yamin hatta to yake zauja gairo ya huto ya huto sai ya ce
qala malikun imam malik dan anis rahmatullahi alaihi yace الرجل ينكح ينكح الأمة to ga yanar fil rajul namiji ne nan kuma yankihul amata ya auri baiwa to muje namiji ne ya auri to ga ne auri baiwa jika فتلد منه har ma ta aihu ta aihu mai da to ثم يبتاعها kuma sai mi ya saye ta إنها لا تكون أم ولد ولد له to ba ta kasancewa ummul walad dalilin wannan sayin da ya mata بذلك الولد dan الذي dalilin wannan yaron da aka samu ta aiko shi ولدت منه wanda ta aiko mai وهي لغيره domin lokacin da ta aiko yaron ai tana wani shi ba tashi ba حتى تلد منه ba ta zamantowa umul walad har sai ta aiko yaro lokacin da take gurin shi وهي في ملكه lokacin da take mulkin shi ta aiko mai yaron to an ne ta zamanto umul walad بعد ابتياعه iyaha إياه bayan sayan da ya mata na kanci wani da wani umul walad ne umul walad ne ita a baiwa ai ita duk baiwa in ka aihu da ita ita ce ake ce wata ne ta tsira kenan ba an ba an sila ta ba kenan duk in mutum ta zama sadaka kenan wadda ta zama ta sadaka ka ka aihu da ita kenan baiwa baiwa da mai ita ya aihu da ita ita ake ce mata ummul walad to da ko wani doka da yake hawa ummul walad kenan ita ummul walad wadda bai wadda mai gidanta ya aihu da ita kenan ta tsira ba a nan can a saida ta daga mai gidan ya mutu kuma ita ma ta zama to kenan sai ce nan yanda yake gaya ma nan fi rajulun yakihul ina ne fi rajulun yankiru a matako to nan mutum ne ya auri baiwa da ya aure ta kenan ai ba tashi ce ba ko ba tashi ce ba da tashi ce ya aihu da ita kowa da tashi ai ba zancen aure kuma da tashi ce ya aihu da ita ta zo ne umul walad wanda ake cewa umul walad wai bai wanda mai gidanta suka aihu da mai gidanta ta zo umul walad kenan wani titi ne ta samu na fa iya cin da ta to nan shi ya auri baiwai kuma baiwai sai ta yi ne sai ta aiku amma dai baiwa ta wata ce ba ta shi ce ba to to da ta aiku kenan suna da ɗa mutum ne kenan suna da ɗa da baiwa wadda ya auro a wani guri wadda ba ta shi ba kuma suna da ɗan nan sai daga ba sai mi su mai ta uwa sai mi sai sai ta to da ya sai ta dalilin wani ɗan umarwa da dace ya ce ba umarwa da dace ba me yasa sai ce inna halata kunu umul waladin ita ba za ta kasance ba umul walad a gare shi bi zalikal waladul ladzi waladtu minhu dan dalilin wannan yaron da ta aiho wanda lokacin ta aiho yaron ai bai bai sai ta ba to me yasa ce wahiya ligairihi dan ita ta wani shi ce hatta talidu minhu za ta zama to umul walad sai ta aiho kenan kanan wannan yaron in ta aihu wannan kanin yaron kenan shine ta hata ta lidu minhu wa hiya fi mulkihi sai ta aihu yaro a lokacin da take kalkashin mulkin shi ba da ibtiya ihi iyaha bayan lokacin da ya sai ya hutu a da hutu wani wani wani kashin wani wani practical wani wani buga misali mutum da ya sai baiwa a yi siya koyi aura
mutum ne ya rubutaiwa a mutum dai mutum dai tilla tilla mutum ne mutum ne ya auri baiwa wani kai ne ka auri baiwai a rama amma da wanzu babu bayi ba malaman zamani sai ta baki babu bayi bane to da karatu ne dai a buga misali a wurin hukunci a wuce kai ne ka sai baiwai ka auri ɗaya ɗaya kai arama kai ne ka auri baiwai arama ka auri baiwa ta arama ko to muje shine firajulin ko ammatan to da ka aure ta kuma fatalid minhu hakuka hakuka yi kuka aihu da wannan baiwa tawa to je ka a a bakare ba bayan wannan sai aran bai sai da ma ita eh bayan ka aure ta hakuma aihu sai ka sai ta kenan da jakuna da ta eh to dalilin wannan dan da muke ba ta kasancewa umrul sai an samu wani dan wanda bayan ka saye ta ne aka samu dan nan zafi sace umrul ya wuto yawa nan gaba da ciniki dan gaba da ciniki yawa shabawa ne dan gaba da ciniki ne sai ya ce
qala malik wai abin ya almara ko da haka ake rayuwa ta farko musulunci da haka aka da yawa a lokacin ɗiya mata ma na aure daraja gare su masu aure daraja gare su da aka yi haka aka yi wa rayuwa kana ga mutum kawai ana nan a saye shi a yi mai ana yau akawa a kamo ka kai kasuwa a zo a diba a sa haka aka rayuwa da wannan musulunci tun farko shi ma hana bauta yake ba ko turai da suka zo ban suka hana bauta ba in ka karanto musulunci duka hana bauta yake tunda dukkan fara sai ka ji ana cewa ita ke rakaba ita ke rakaba me ake ne dan a idan hana mutum to sai ce a ɗanka neman damu je ka qala malik wa in ishtaraha wa hiya hamil to nan kuma min to ita ko bai wannan wa inishtaraha in kuma mutum ya saye ta wa hiya hamilu minhu tana ɗauke da ciki ka saye ta amma dai tana ɗauke da ciki amma dai cikin minhu naka ne kai wanda ka saye ta to thumma wada'at indahu bayan ka saye ta da ta zo gurin ka sai ta aiho wannan yana kanat umma waladihi bi to dhalika ta zama ta uwar walad ta zama ta umar walad da sababin wannan aihuwar da ta yi sai ya ce fi ma da ra cika abin da nake gani kenan nan wanne ne ku doshi nan mutum ne ya sai baiwa amma dai kai sai ta tana da tana da ciki amma na cikin to sai da bayan ya saya sai ta aiho cikin kenan wannan dan dalilin dan na ta zo mi eh ta samu titirin ba a tsira ta ba to sai ce babun sama sama babun ko ma ja'a abin da yazo fi karahiya akan karahiya na akan ki amma dai na daukar tahari ma ja'a abin da yazo fi karahiya cikin haramcin isabatul ukutaini saduwa da ya da kanwa bi mulkil yamin da mallakar kwarkwara da sa wannan baiwa kuyanga kamar kana da ya da kanwa uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya da kanwa ne duka bayan kai ka sadu da su a lokaci daya ka rika zaman to kai mai gidan kana saduwa da su ai bayan ka amma da ka tsaya ma da kuma ko bayi su kana saduwa da su kai mai gida to nan kuma sai kake da bayin ya ya da kanwa ko kuma uwa da iya duk gidan masu kudi da sarkai fa haka zaka cika a zancen da ne kamar yadda kai gani a kudu kamar in ka je gidan amirai da shugabanni da masu kudi kawai zaka ga bayin anansa aihu su yi mai da iyansu da masu kyau inda ne wa su yi mata kamar kyau kasu sun cika gidan haka ne kawai haka ake rayuwa to kenan nan baban da zai ma sai ce nan cikin bayin ka ne guda biya da kanwa ko kuma bayin ka ne uwa da iya ka rika saduwa da su duka ai a can baya a aya waccan an ce wa an tashi ubai da utai ne illa ma kan salafa ya da kanwa baka ga masu ka aure su busu jera su yi kishi ko da ya da kanwa illa ma kan salafa ko sai dai ya da kanwa baka jera su amma dai in ya ta mutu sai kanwa ta shigo ko kuma an kasaki kanwa sai ya ta shigo wannan ana yi. ko mutuwa ko saki su ya da kanwa baka ga masu da su jera ga ɗakin hassana ga ɗakin hassana ga ɗakin wa husaina uwa ɗaya uba ɗaya suke ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ba a wannan amma dai hassana da husaina in hassana ta mutu an iya baka husaina in ka saki hassana an iya baka yawa husaina da saki da mutuwa to haka kenan wannan wajen ƴan uwa na mun ƙare ko to wajen kuma uwa da iya a can bayan in iya ne ita uwa da iya mace daga ka auri diyarta sawa'un ka shiga ɗakin ko ba ka shiga ba ɗakin wannan matar sunan da haram kenan uwa da ɗiya mace muka ce da ka auri diyarta ga sadaki ayyumi an kawo an ka sadaki ka auri mace to daga an yi sadaki an yi siga an yi fatiya an kare ko da ba a tare ba ba a kwantar da auren ba to wannan matar uwarta mace ce haramun ci akan ka'aba sabanin diya in kuma uwace nan diya ce ka'aura ko to sabanin uwa in uwace ka'aura idan ba a tare ba kana iya auren ba musulman marasi mun gani to a bayi ma haka zai haku kotu ya zai shi ne babu zai ba kenan a bayi ma haka ne shi ne zai wa baba kenan a bayi ma haka ne ai zaga mutum shugaba sarki ga bayin shi nan kuma zaga uwa da mai da iya to kuma suna duk bayan shi ne ya je shiga ɗakin wannan gobe shiga ɗakin wannan ko kuma bayan shi ne ya da kanwa gobe shiga ɗakin wannan jibe shiga ɗakin wannan ya yi wannan a bayi to shi ne zai ba baba shi ne ce ma ja abin da ya zo fi karahiya karahiya muka ce na haramci isabatul utaini saduwa da yan uwa bi mulkil yamin a matsayin kuyanga mallaka hannunka ta dama ko kuma saduwa ɗan uwa biyu ko kuma saduwa na mace da diyarta mun gane can yawa da ba ai shi aure ta yare za a yi siga aibe sarai aure ne kanewa shi kuma sayar da kasuwa ne zaka je kawai nawa sai a mafi gasa kowane gure shi niyyar shi daban a mai gidan ta ne a wani da ta kuma shi ne muka yi ba kuma ya hudu a hukuncin ai abin munin kama almara ne ke shi can ma haɗin duniya take a ciki don wannan malamai koyi ba su bari ba su kai mu zo da katin ganin shi muke wani almara almara daidai mai shi ta abu da to amma dai ai duniya tana hakan ne matan da gida da rija gare su kamar yanzu duniya tana imajini zaka yi zaka yi ga kare da matar ka daya amma dai kana da koyon goyon sun kai goma mala ya tsaya da ishirin da usman yana da sufiya na haka ne rayuwar ta da an je yaki an zo gani ma an rawa yanda ake raba dukiyar gani ma kudin an yi gani ma yaki haka ake raba matan na na koyon goma a ce wani biyu wani kaza wani kaza da haka ne kenan shi ne duk wanda abubuwa ke a wancan zaman kenan ta abin da sa suka yi wanda don abin yana iya abubuwa amma da mawace mu gashi wani almara za mu gashi sai ce
bambancin tsayen da da
ita ita in ka sai ai ba lalle ba ne sayen ya zaman to an kyauta ta shi ne shi abin da yake gani kamar in an in ka arzu baiwa ai in ka arzu in ta ai ai dan na wancan mai kai amma in ka sai yanzu kuma ka karanta ka kyauta zama ta yawwa in ka aure ka in ka aure ka ka aure baiwa mala ya ce kenan dan nawa ne to amma dai in baka aura ba sayin ta ne kai sai kuka aihu ta zo ummul walad ta zo ummul walad ba a sai da ta ba ita da ka aure ta gwanda kamar in ta zo ummul walad daga ta zo ummul walad ta tsira ma da ta gaskiya ba ummul walad ce ba ma da ta gaskiya ai ka ummul walad ce ko kai ummul walad ta baiwa ai ba a sai da ta ba wani kenan a lokacin ai iya baiwa ka iya aurenta kuma ka iya ka tsaya ba ka auren shi ya yi sauki kamar kwa yadda kaga ana zuwa kasuwa fa da haka ake zuwa
yanzu da arabin ta kai baiwa ko ta gungu ne ko ta ba na mai nan kama gidan ka in ji wa in ba ta ka ce ba in ba ta ka ce shi ne ba wani in ka so a kai tamale ke mala ce shi za ka yi.
ko shi ya fi da mai na yawwa eh ka gane ai ko tauba da dige ta ko da Allah da ya tutu da ta ka gane da kuma ka gane. Eh. Eh. yawwa kenan dai ba na ka ne ba ai eh sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك to yanzu wannan babu wani akan me zan yi bayi ka shiga ɗakin hasara da usaina ko ko kuma uwa ya da kanwa eh almara ake ga abu ko mu je sai ce
قال حدثني يحيى عن مالك yahya yahya laysi ya ba mu hadisi an malikin daga malik dan anas rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga imamu zuhuri muhammad bin muslim عن عبيد الله daga ubaidillahi dan abdullahi بن عتبة daga ubaidillahi dan abdullahi dan utuba bin mas'ud نعم عن an abihi أبيه daga baban shi أن عمر بن الخطاب umar bin hatab al-faruq سئل عن المرأة an tambaye shi su ila an tambayewa umar ga fito da aka umar je ka عن المرأة وابنتها aka ce khalifa ya hukuncin mace da diyatta من ملك اليمين a cikin kamar da su kwakwara ka kamar da su bayan kamar sadaka ka zama zomi ku yankunka ka shiga eh kulli suke cewa kome da su ne eh mun تو- gani?
توضع a إحداهما tsari gari an umar bin haɗa su ila ko an tabewa an mar'atin akan akan mace wa bin tihada su zama to suna cikin mulkil yamin suna ƙarƙashin ka su biyu duka duka su biyu suna ƙarƙashin mulkil yamin ne kake na su duka bayan ka ne to ka iya mi توضع إحداهما بعد الأخرى kuma ka sadi da guda bayan guda kenan ka shiga ɗakin uwar washe gari ka shiga ɗakin ka ganin suna bayi an yi wannan ga fito da aka wani mun gane sarakai ko masu kudi suna da bayi ko to aka ce mutum ya zo ce yana da bayi kuma ga baiwai da ita da ɗaya ta diya ne kenan na iya tun da bayi mulki lemi zaka shiga ɗakin ta ka iya shiga ɗakin uwar washe gari ka shiga ɗakin fiye kenan ka iya saduwa da su duka a kamar kamar da siya ma ɗaukar da aure ka saduwa da su duka da ko da ɗaya shi aka umar tambaya mun gane tambaya ta umar sai ya ce ne فقال عمر sai umar dan haɗa ya ce ما أحب أن أخبرهما جميعا ba na so na uku bira kuma a ɗa'a kuma ba na so in sadu su duka biyu a lokaci guda ba an ba su labari ba na so in sadu da su a lokaci guda wani ha عن ذلك sai hana wani miya ka umar fatawa umar wanda ya zo ya fatawa ce umar ina da bayi da uwa da ɗiyarta to na rika saduwa da su duka biyu sai umar ya ce ne ba na so in sadu da su kuma sai ce wannan ba za a yi ba kenan kawai mai zaka ɗauka can da ya hana ne da ya hana ai baka auri ba bace da uwata kenan ko dan bayi ne ma a- a musulunci na tsarkake abuwa ko akan bayi ne ma baka yi wannan ba mun gane sai ce وحدثني عن مالك ya ba mu hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi عن ابن شهاب daga ibn shihab imamu zuhuri muhammad ibn muslim عن قبيصة بن زعيد daga kabisa dan zu'aib أن رجلا سأل عثمان بن to عفان nan kuma ya aka tambaya anna rajulan wani mutum ya zo ya tambayi usman dan affan zunuraini عن الأختين من ملك اليمين ya tambayi usman dan affan an uhutaini akan qadiya ta ya da kanwa kuma suna mulkil yamin naka suna matsayin bayinka هل يجمع بينهما ka gama tsakankanin su kana shiga ɗakin wannan ka shiga ɗakin wannan فقال عثمان sai usman dan affan ya ba mai tambaya amsa أحلتهما آية وحرمتها وحرم وحرمتهما آية Mm, ka ba shi wata aya ta halatta haka wata aya ta haramta فأما أنا amma dai ni a karar zati na فلا أحب أن أصنع ذلك ba na so in aikata irin wannan abu to mi aka yi fata usman ko ko mu mi aka usman fatawa fatawa da aka usman wa an tajo ubai na utain ko to wannan utain din menene ya bayi ne ka zama to a lokaci guda yau ka shiga gurin wannan gobe ka shiga wannan an yi wannan shine aka usman usman fatawa ko sai ce mi wata aya ta wata aya ta halatta wannan wata aya kuma ta haramta amma dai ni banda so to ku do ayoyin da suka haramta da su aya guda ta yi mi a halatta kuma ayatu wata aya ta halatta wannan kuma wata aya ta haramta wannan to ina aya da ta halatta ina aya da ta haramta a'a wa an tajuu بين الأختين wa an tashi ubai da otai ko kenan ainihin ayi ta yi mi ta yi mi ta hana ko to an wa malaka ta aimaniku ta halatta kenan in ka ce an wa malaka ta aimaniku abinda hannayenku suka mi suka mallaka kenan su ma ba suna kalkashin abinda hannayenku suka mallaka ba ai bai bambance ba kenan kaga in ka bi an wa malaka ta aimaniku ta yi mi ta halatta in ka bi kuma wa an tashi ubai na otai ne to kenan shi ne cewa ne aya guda ta aya guda kuma ta yi ne sai ce amma dai ni ni ba na so kenan ai a alkur'ani da zai ga duka wani guri an ce hata wanda wanda zai laifin rujin hafi zuna ma ya ce ne illa ala azwajihim ko abinda hannayen suka mallaka na daga bayi ko to amma ai ba ce ma ba ya kama mutlaka nan ko kenan kaga ko ko ci da shiga kuma ce aka ce wa an tajma ubaina to kuma nan ma bai ce ma ba ko bai kenan da wannan usman yace wata aya ta halatta wata aya ta yi amma dai ni banna bana so in haka to ya aka yi
قال فخرج من عنده sai bai tambaye ya fito daga gurin usman فلقي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه da ya وسلم fito sai ya gamu da wani sahabi sai ya gamu daga da wani ne daga cikin sahabban manzan Allah فسأله عن ذلك sai ya ƙara mai wannan fatawai wata fatawa فقال wadewa wadewa usman in kana da bayi ya da kanwa ka iya gama su ko sai usman da ya ce aya ɗaya ta halatta aya ɗaya ta yi to amma dai ni ba na iya aikata kenan shi wanda ya wannan tambayar da ya huto sai gami sai ga wani sahabi kenan shi ne kurka dibar tayi fahara jamin je ka fahara ja من عنده sai ya huto daga gurin a'a fahara jamin indi ya huto daga gurin waye huto daga gurin usman shi wanda ya fata wannan falaki ya rajulan sai gami sai da ya gamu da wani namiji min ashabu rasul na daga sahabban manzan Allah fasaluhu an zalika sai ya mai fato wannan abin wanda yawa Usman shi ya ce nabiyin faqala فقال لو كان لي من faqala na الأمر- tawace ce sahabin da aka gamu da shi eh kana masa kana masa to sahabin da aka gamu da shi sai ce lau لو كان لي من الأمر شيء da ya kasance al'amarin yana gurina kamar da ni lokacin nan ikon a gurina ثم وجدت أحدا فعل ذلك na ga wani mutum ya aikata wannan abin yana da bayi guda biyu kwarkwara guda biyu yana gama su ya shiga ɗakin wannan gobe ya shiga ɗakin wannan لجعلته نكالا da na sanya abin izina na mai ukuba laji addu na kala da na azabtar da shi zai kasance izina kenan wannan ya hana ni kaga ya shirya ya hana abu ko kenan ya nuna bai yi wa sai ya ce قال ابن شهاب sai ibn shahab imamu zuhuri ya ce أراه علي aliyu bin abi dalib علي بن أبي طالب wannan wanda aka gamu da shi rajulan in aliyu dan abi dalib ne shine wannan fatawar ta biyu mm sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik أنه بلغه labari ya isko imamu na malik عن زبير بن shi العوام ma zubairu dan awwam shi ma yayi fatawa misal zalika irin wannan kenan shi ma ya hana kenan nan usman ya hana ali ya hana zubairu bin awwam ya hana a gama me me suka hana an ta jama ubaina uhutaini amma dai bi bi mulkil yami to sai ce قال مالك imam malik dan anas rahmatullahi alaihi yace بالأمة تكون عند الرجل to nan kuwa fi ammatin a cikin baiwa ta kone inda rajul tana karkashin mutum fa yasibu ha yake saduwa da ita ثم يريد أن يصيب أختها kuma sai ya ga ƴan uwarta ta ko kanwata ko yatta ko da suke uwa ɗaya ko da suke uba ɗaya ita ma yake so sadu da ita إنها لا تحل له to wannan ƴan uwarta ta wanda ya gani ba za ta halitta a gare shi ba حتى يحرم عليه فرج أختها har sai ya haramta a kan shi saduwa da wannan guda wanda ya sadu da ita tsayana mun gada me ke ne ya albara ko shi na gidan mai da musamman ya taɓa kuma yake da baiwa na yau eh, yake da baiwa na guda biyu shi mutum baiwa guda na guda biyu gare to baiwa guda biyun da yake da amma dai mene ne ya da ɗan wani ko uwa ɗin uwa ɗaya ko shaƙiƙai ko la'abi ko amma dai tun da mulki yamin ne a cikin ya da ɗan wanda kai wanda yana yana yana satuwa da ita tun da baiwa shi ko to ya kwana biyu kuma sai tsin kayo ɗan uwa ta ta sai yake so ita ma ta shiga da shi ya iya yi shi ne fadau da aka yi. mun gane to sai ce ya zai ya iya ko bai iya ba sai ce inna ha la ta hinna lahu ba ta halitta a gare shi ba wace
حتى يحرم wace waje gadin hatta mi يحرم عليه فرج farji uta har sai ya haramta a kan shi saduwa da yan uwai wace ta yan uwai wanda yake wanda yake tara da ita to ya zai ya haramta wa kan shi sa wace ita sai ya gaya ma je ka- بنكاه أو عت عت- إقرة binikahin ya aurar da ita ya samu ko wani bawa aurawa ko wani zuwa mai kenan daga ta zama ta wani an yi haramta a kai shi ita ko ita wacce ta farko ko kuma ha أو كتابة au itaqa ko kuma ya yantar da ita in ya yantar da ita ai ta wuta daga mi mulki ne din shi kenan bai iya taba ta anan sai da mi sai da aure sai ko kuma mi أو كتابة ko kuma ya mata mukataba mukataba shine baiwa kai ka ce to duk wata ka kawo kaza in kika zuba kuɗi kaza kin zama diya mukataba kenan haka ake kuma baiwa ce yake aiki duk wata ki kawo kaza ko duk sati ki kawo kaza lalle ka zuba ki kawo kaza kin zama diya ko ka bai ko ya mata mukataba au أو ما أشبه ko kuma kwatamcin wannan ذلك يزوجها aw yuzawwijuha abduhu aw ghairihi ko kuma kai ya kamo ta ma ya aurawa wani bawan shi aw ghairi abdi ko kuma ya aurawa wani daban ma to in yayi ilmi kenan yayi ilmi nan wata to anan kuma ya ya yayi ilmi nan wata kenan sai zo wata wata ce zai ilmi ne ta farko zai ilmi ne kenan ya zai ilmi ne ta farko ko ya aurar da ita ko kuma ya ‘yanta ta ko ya mata mukataba ko kwatamcin wannan ko ya kamo wani bawan shi ya aura da. ya wuto na? eh? ko abu ga ya wuto? to sai ya ce babun babi an nahayi nahi an yi sibar rajul mutum ya sadu a matan baiwa kanatili abi ta kasance da ta baban shi mutum ya sadu da baiwa ta kasance ta baban shi ba ta wani ba ta baban shi mun gane aihuwa gidan gane almara ba ya almara miki da miki almara da nake a can da in haka ne gidan cikeki in mulki gidan masu mulki da masu kuɗi cikeki da bayin da yaran da manyan da masu kyau babu babu kala kala ga sanan kenan shi ne a musulunci kenan a gidan in uba yana saduwa da baiwa gida kenan kai dan tayi ta harda kaka kenan ba ka ce ba dan baiwa ci ai wannan kenan ka ba ma da ka ha'a ba kunne kenan ita ba ba kai ba shine zai ba da su wannan mun gane sai ce قال حدثني يحيى عن مالك yahya yace labari ya isko daga imam malik dan anis rahmatullahi alaihi أنه بلغه labari ya isko shi أن عمر بن الخطاب umar bin hattabi alfaruku وهب, وهب لابنه جارية ya ba da kyautar baiwa da ɗansa umar bin hattabi ya kyautai baiwa ɗansa daga kazo yake so kawai ya kato zan kawo kai kazo da ita kowa sai samun kirki sai ba kan shaka ake ba samun ta baiwa shi ne cewa umar bin haɗa wahabal ibn hijariyatan umar bin haɗa ya yi kyautar baiwa ga ɗan shi to فقال لا تمسها sai cewa na فإني قد na ta أشركت.
matuha kakka صحيح.
kakka sade ita kakka sade ita me yasa fa inni قد كشفتها domin ni karkashin tuha ba na sade ita ba karkashin tuha kenan na ga wani jikinta kenan na ga wani jikinta wanda ya adire na nayi kwadanta amma ni ba sade ta kashin tuha ai kashe ba kamar eh to kamar na ga wani abu da jikin jiki kenan ni kakka sade da ita domin ni na ga wani jikinta wanda yake ta da shawa amma dai ban sade da ita ba kenan abin da ke nan idan uba ya shawon ma bai wa kai dan ta haramta kanta mun gane sai ya ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis عن عبد الرحمن بن mujabbar مجبر daga abdurrahman bin mujabbar أنه قال abdurrahman bin mujabbar yace وهب سالم بن عبد الله لابنه جارية salimu dan abdullahi dan umar shi ma ya zo wata ran ya kawo kado na baiwa ya ba ɗansa wane salim ya ba ɗan shi kyautai baiwa to فقال لا تقربها sai salim ya cewa ɗan la ta ƙaraba kadda ku kusance ta me yasa فإني قد أردتها فلم أنشأ إليها domin ni kad aradduha na so in kusance ta falam an shat ilaiha amma dai da naji zai yi sai ba samu na shaɗi ba bai yi ba kenan an kusa ba a yi ba eh kun ga saksu suke hudi don kusa abin bayi sun yawa ai munan ba a iya baki da ɗa da uba irin wannan ko to amma dai kaga su can saki suke da abin da abin kenan yayi yawa bayi ko ina su kenan shi yasa da ya bashi ce shi salimu ya ce waɗannan shi la ta qaraba kadda ka kusance ta fa inni kad aradtuha ni na nihin in kusance ta amma dai falam an shat ilaiha sai ban samu ba kuzari na shayi zan yi sai na kasa ina amma dai nayi mi nayi shawai kuma an sai a kasa ko sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga Malik dan Anis rahmatullahi عن alaihi يحيى بن سعيد daga Yahya dan Sa'id al-Ansari أن أبا نحشل بن أسود abana hashal dan aswadu قال لقاسم بن محمد yazo yace wa Kasim dan Muhammadu Muhammadu dan Abubakar Siddiq إني رأيت جارية لي منكشفا ya ce ni na ga jariyatun baiwa ta jariyatun li ni na gabi baiwa ta mun kashi batun tana kwa jikinta a kwari kenan na ga wani sassa na jikinta inda yake a dire ya sha'awa عنها wahiyar fi kamar tana cikin hasken wata kamar yi tana cikin haske kuma sai na gami jikinta kenan ya ga kirjinta ko bayan ta ko na abuwa inda da yake a dire ga shawa ne ya gani wani ya hudu wani magana kuma ba waye fata wani a a abana hashar bin aswad shi ne yanzu shi abana hashar bin aswad ya zo kiwa alkasim dan muhammadu alkasim dan muhammadu dan abubakar siddiq kuma ɗaya daga cikin fuka ha'u saba'a shi ma ko kenan ga fatawa da yi sai ce in ni ra'aitu jariyatul li ni na ga baiwata munkashifan anha jikinta kama a kware wani ya fi kamar tana cikin hasken wata idan cikin haske na ga wani nau'i na jikinta inda yake janyo shawa to فجلست منها مجلس الرجل من da na إبرة.
ga kenan da ya ga da ya ganta cikin mi cikin hasken wata kuma ya ga ina abin da yake janyo shawara da fajalastu minha na zo na zamna tare da ita majalisin rajul min imra'atihi mazamnin da ake na mace da mijinta kenan ya zamna yi nini yayi kina ya ce ya zamna yi nini ya tare ta ko kenan bai washi ce ko amma da ya ga jikinta a cikin haske da ya ga jikinta cikin haske sai na sai shawata ta kama shi sai kata fajalastu minha sai na zamna da ita majalisin rajul min imra'atihi mazamnin mace da mijin da mijinta me yake ne kenan yawa to faqalat إني حائض sai da aka yi wannan zai tace a ina cikin jinin hayar kenan ga ya ga jikinta ya yi shawata amma dai yawa ta ce in yi hayi to فقمت فلم أقربها fa بعد qumtu anha falam aqrabaha sai na tashi na barta tace ina haira falam aqrabaha ba tun daga nan kuma ban taɓa kusanta ta ba ga fa kawai.
فأحبها لابني يط- يطأها to na iya ba ɗana kyautatta ya sadu da ita
فنهاه القاسم عن ذلك ta ce yace a mali shayi shi wani fitoya ne an gane sai ce وحدثني عن مالك ya bani hadisi daga malik dan anis rahmatullahi alaihi إبراهيم بن أبي عبد daga ibrahim dan abi abla عن عبد الملك daga abu malik dan marwana أنه وهب لصاحب لصاحب له جارية abdulmalik bin marwana khalifa na biyu na cikin daular umawiyya bayan marwana bin hakan sai abdulmalik ya zo to shi wani abdulmalik dan marwana annahu wahaba li sahibihi li sahibin lahu jariya ya ba abokin shi kyautai baiwa kamar ba shi ba mali ya san kyautai baiwa haka ake da dan kaga abin ya almara shine abdulmalik bin marwana ya ba wa abokin shi kyautai mi to je ka ثم سأله an عنها فقال kwana biyu da sai gama sai tambaye shi kawo mala ya sai ya ba shi hawa mala ya sai ka ta kwana biyu ce ina abin da ba kyauta irin wannan da kenan an kwana biyu shi ne ce sun masa alahu anha kwana biyu da sai gama sai ce ina ina bai wannan da ba kyauta sai aka ce قد فقال sai shi ya ce wani قد حممت faƙala nan a a faƙala wayo nan a a صاحب الملك صاحب wanda aka الملك.
ba kyauta dai صاحب sahibin ne ko wanda aka ba kyauta ko eh wanda aka tabbe kenan wanda aka ba kyauta mu baya abdulmalik dan marwana shine ya ba da kyautar baiwa gaba da صاحب abokin shi A- a- a- aka ko to dai ka ba da kyautar wani abu da abokinka kwana biyu kuma sai ka ce ne da ka gamu da abokin ce ina abin nan da na baka faƙala faƙala sai ya ce kinan wane shi abokin to me ce قد حممت أن أحبها لابني بل na يفعل.
so na himmantu na yi niyya an ahabaha li ibni in ba da kyautar ta ga ɗana فليفعل بها كذا وكذا ya aikata kaza da kaza da ita ka diga da ko to فقال عبد الملك sai abdulmalik ya ce لمروان كان أروع منك zai ba shi kenan reference ne sai sh- ya ce mai lamarwan kana arwa uminka ai marwan sarki wanda ya wuce kenan marwan bin hakam kana arwa uminka ya hika tsantsani amma dai ga abin da marwan ne me yayi وحب لابنه جارية shi marwana ya taɓa ba ɗan shi baiwa ثم قال kuma da ya ba ɗan nashi baiwa sai ya ce mai لا تقربها kadda ku kusance ta fa kadda ka kusance ta irin kusanta ta aure sai dai ta ma hidima فإني قد رأيت ساقها منكشفا domin ni na taɓa ganin ƙwabrinta a kwari ya wuto? kenan me ke nan duka wanda ya sana kenan baiwa tsakanin ɗa da uba ba sai saduwa ba in dai uban ya ga jikinta da yake janyo shawa kenan ta haramta gaba gada to sai ce a don zumsa mai mai ta wannan wani ƙashin an gane shi wayewa wani kyauta abdulmalik bin marwa ne ba to kwana biyu da sai ga musu sai ya tambaye shi da ya tambaye sai aboki ya ce mi kada hamamtu na so in bada ta nima kyauta ga mi ga ɗana kenan mi zai gaya na kenan tuni baban ya yi wani abu da ta ko to da ya gaya min wannan sai ce na so in bada kyautar ta nima ga ɗana fa ya fa'alu biha kaza wa kaza shi ma aikata kaza kaza da ita sai shi abdulmalik ya ce lamarwa na kana arwa minka ai marwa bin hakan ya hika ne tsantsari kamar zai ba shi action inda an yi ta baya irin tasu sai ce marwa ya hika tsantsani amma dai an zo lokacin da marwa shi ma ba wani yaron shi kyautar baiwa amma dai sai cewa yaron kakka kusance ta sai dai zama shara da wanki kakka kusanta kusanta aure me yasa shi marwa ne cewa wannan fa inni kada aituha kara aiki saƙaha mu kashfa domin na taɓa ganin kwabrinta a kwari to wanda da so muke ɗauka daga nan bai saduwa da baiwai ba ba shi ko ba sai saduwa ba ko da ya ga gurinta na sha ba ya almara ne fa abun duniya ko in kai imaji ne ba ya dauke haka ake haka ake za a kamo ka ai alhamdulillah da bauta ta kare za a kamo ka kawai ko an ciyo ka a yanki ko an yi wani abubuwa kawai don mamadu na kasuwa za a kai shi kawai ya yi duk yadda ya zo na katin da muke yi duk mu muke gani abun mu muke gani abun almara ko to duk haka yi wa kana duka hawa kana musulunci duka tunda lokacin su can duka haka bayin suke mai kudi da bayin a cike a gidan shi sarauta da wani ne kowa sadaka haka aka yi ta yi rayuwa haka aka yi ta amma dai muka ce farkon karatuwa a duniya mu ta yanzu mun zo mu yi darasi ne saboda kan karatun ya zo a baban muke amma dai a duniya mu ta yanzu ta ba Muhammad Rasulullahi duniya mu ta yanzu babu ne ba bayi malaman duniya na musulunci sun zamna sun yi ittifaki sun ce babu bauta yanzu kenan ba ka je ba kaji an ce wani inda ne aita ya zaka yi kasuwa yadda ake so buhun shinkawa haka ake so a so mutum haka zaka so mace ta kirki kaje ka so ta baiwa to yanzu ba kaji wani gari ba an ce da kwai bayi kaje ka so ka ce sadaka ka aje in kai wannan ka sa abin da kai yanzu babu bayi malaman duniya da sun ce ba ma tura ba malaman duniya ma na musulunci sun ittifaki babu bayi yanzu su tura ne daga ba suka kuma in muka gane muka ce shi musulunci da mun tahiya yake ya hana ni ya hana bauta me yasa me yasa zai gane musulunci da mai na su hana bauta musulunci ai ya isko ana bauta amma dai sai ya hudo hanyar ya hana shi wata hanya ya hudo duka fara da kai ka fara sai a ce ƙarya ce kashe mutum da sai a ce yan ta baiwa yan ta kaza yan ta kaza kenan me ake so dan su kare ko kuma sai hadisi annabi ya zo lada mai tsoka a ce faku raqaba duk wanda ya ciyar da wanda yan ta baiwa yana da kaza yana da kaza yana da kaza kenan me ake so don a rabu da su a rabu da su a rabu da su aka hudo kuma mukataba in ma baka rabu da su ba ka kasa to ka iya mukataba me mukataba kai ga baiwar naka ko baiwar taka nayi takarda ki zuba kuɗi kaza kin zaba diya aka zo kuma an dubure ko kuma aka yi takarda daga na mutu kin zaba diya duk musulunci ya hudo wannan dan a rabu da bauta har Allah sa yanzu duniya ta ta rabu da ita amma dai yanzu ma a duniya da kwai inda ake yi amma dai a musulunci muka ce malamai sun ce babu سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك اي ده